بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ai wannan cikin yini na talata muna shida kenan ga watan rabi'u sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 ko watan turawa muna uku ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah sake kaddara muna haduwa don ci gaba da karanta littafin al-adabul mufrad na Imam Bukhari wancan satin mun karanta babika kusan guda uku ko hudu mun karanta babin da yake magana akan man qala li akhihi ya kafir wanda yace da dan uwan shi kafiri alhali ba kafiri bane ba muka karanta shamatatul aada izgilancin abokan gaba kada Allah ya jarrabe mu mu yi abin da abokan gaban mu za su yi mana dariya sai dai Allah kara musu bakin ciki da jin daɗin mu muka karanta kuma babin asharaf ko asaraf fil mali mutum ya wuce gona da iri wajen kisan kuɗi shi ma mun ji matsayin shi sannan ya muna magana akan almubazzaranci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a babin sun fassara mana almubazzaranci an tambayi Abdullahi su waye almubazzarai da su ne wanda suke kashe kuɗin su ba a inda ya dace ba duk wanda ya kisan kuɗi a gurbin da bai dace ba wannan abin almubazzaranci ne haka nan dai an sake daga ikrima shi ma ya sake tambayar abdullahi dan abbas dangane da almubazzirina da aka ce inda da mubazzirina kanu ikhwana shayatin sai ce almubazzirina fi ghairi haqqin wanda ake kira almubazzarai wanda suka kashe dukiya a gurbin da bai dace ba wanda ya dauki naira daya ko naira biyu ko naira uku ƙananan kuɗi ne ina da ƙarshe yara ma sun fi ƙarfin kashe wannan kuɗi in ka yi abin da bai dace ba a gurbin shari'a wannan abin almubazzaranci ne wanda zai kashe miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko miliyan uku don taimakon addini da taimakon shari'a wannan abin alkhairi ne kuma Allah ya alkawarin zai mai da irin wannan dukiya ne wa ma afaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu to abin da Allah yake maimaitawa ko yake maidawa shine abin da aka kashe shi ta hanya mai kyau yau za mu tashi akan babi na ɗari biyu da tara lambar hadisi na 446 a shafi na 168 darasinmu kuma na 67 babu islahil manazil babin da yake magana akan tsaftar muhalli mutum ya gyara muhallin shi ya gyara gidan shi kenan tsaftar muhalli abu ne da yake da tasiri tun a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle muhalli abun a kula da shi yace haddathana abdullahi ibn yusuf قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عدلان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال an karɓo hadisi daga Zaid ibn Aslam shi kuma daga baban shi yace kana Umara ko kana Umaru ya qulu ala al-minbar Umar dan Khattabi yana faɗa akan minbari lokacin da ya zama to khalifa musulunci tun lokacin da sarakunan musulunci su suke jagorancin mutane a dukkanin sallolinsu da al'amuran rayuwarsu su ne limamai su ne sarakuna su ne alƙalai kuma su ne duk abin da ake yi a gwamnati su suke yi su ne auditoci su ne akawuntoci su ne prime minister dai wani ministry su suke overseeing ɗinta za ka yi aiki ka kawo su tabbatar kuma an an zo juma'a su ne in an zo idi su ne kuma in gari ya waye har yanzu za su fito masallaci su ne masu yin shari'a tafiya da ta tafiya aiki ya yi yawa kowa sai aka ciccira ko mai kula da ministry kaza daban kwamishina kaza daban minista kaza daban alkali daban na haya kotu daban na supreme daukar daban na appeal daban na shari'a court daban customary law daban wane ne daban ko to da a tsarin da khalifa shine komai da komai a hannun shi to a lokacin irin kutubar da yake ta juma'a wata rana na nabin bari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ji shi yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane aslihu alaikum masawiku ku gyara wa kawunan ku mafancin matsuwa shine gunda mutum ke komawa dan kwanciya ko mahallin da yake zamantowa shine gurin baccin shi da gurin kwanan shi sai ce aslihu alaikum ku gyara makawunan ko kuma dole ne a kanku ku gyara mai masawikum guraren kwanciyarku ko guraren hutunku wa akhifu hadhihi aljinnani ku tsoratar da waɗannan macizan haka Umar dan Khattab yake faɗa ku gyara wuraren kwanciyarku wa akhifu hadhihi aljinnan ku tsoratar da waɗannan macizan qabla an tukhifakum kafin ku masu gidan su tsoratar da ku wajibi ne mutum ya gyara gidansa ya tsaftace muhallin shi ƙananan ƙwari da ƙananan macizai da ƙananan dabbobi ya firgita su kan su samu wurin zama a cikin gidan shi in bai yi ba to shi ba za su tsorata shi wa akhifu hadhihi aljinnan ku tsoratar da waɗannan macizan qabla an tukhifakum kafin su din su tsoratar da ku fa innahu lalle yadda al'amarin yake lam yabdu wa lakum ba zai bayyana a gare ku ba muslimu ha musulman cikin su lalle ku yi kokari ku gyara makwancin ku ku tsaftace shi kafin mugayen dabbobi da kwari su cutar da ku a cikin gidajen idan ba za ku gane ba wanne ne mugun kwaro wace ce muguwar dabba a cikin ku wace ce musulma wace ce arniya ba za ku gane ba sai ce wa inna wallahi ya ce mu kuwa na rantse da Allah ma salamna hunna ba mu kulla alkawarin zaman lafiya da su ba منذ آدينا hunna. tun da muka kulla gaba da su babu lokacin da aka zauna aka kulla alkawarin zaman lafiya tsakanin mu da su to malamai suka tattauna wai da a ina ne aka kulla gaba da su barantana a zauna a yi yarjejeniyar zaman lafiya malamai suka ce wata il umar dan khattab yana ishara farkon abin da ya faru ne a farkon halitta lokacin da annabi a shekan ya saba ya sadi Allah madaukakin sarki aka koro shi daga gidan aljanna dukkanin marubutan tarihi sun tabbatar shaidan ba a sauko da shi kansa ba amma dai an kudda shi daga aljanna yana zagayensa a sassanin samaniya amma dai bai sauko kasa ba kuma kofar da zai shiga aljanna ya neme ta ya rasu to wasu malaman tarihi wallahu a'lam ya tabbata ne da a cikin isra'iliyat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi yadda aka yi shaidan ya samu damar komawa aljanna ba dan yin wasi wasi ga annabi Adam da kuma matarsa Hawwa an ce cikin macijiya ya shiga ko ya rikida ya shiga jikinta ita ce ta salala da shi ta shiga cikin aljanna har ya samu damar da zai yi wannan wasi-wasi din ga annabi adam alaihi wasallam ya musu wasi-wasi cewa fa wannan itaciyar da Allah ya hane ku ku ci ta ya hana ne ku ci dan baya so ku dawwama a gidan aljanna ya ce musu wannan shirkuziyar duk wanda ya ci ta menene ba zai gushe a cikin sa ba wa mulkin la ya bula ne ko bai tace farkon ayar da take fada zai samu dawama da mulkin da ba zai taba karewa ba shi kuma dan hada haka yake Allah ya dora mishi san mallaka Allah ya dora masa san wanzuwa matsauri ya ji da lafiya da goshin arziki to ba da dan adam bane yake san mutuwa shi kuma ga 'yan masa alƙawarin shiga aljanna ba abin da zai fitar da ita daga aljanna amma nabi shi ce ba za ta ci ba to wannan bishiyar duk da zuciyarsa tana kada mashi yana tsoronta amma shi ɗan sai zo ya gaya mashi ya ce ma da haku ma rabu kuma an tilku mai shaidara illa an ta kuna malakai ne au ta kuna min alkhali abin da ya sa Allah ya ce kar ku ci wannan bishiyar baya so ku zama to mala'iku illa an ta kuna malakai ya hana ku ne dan kar ku zama to mala'iku to ya za a yi ku zama to mala'iku ku ci ta au ta kuna min al-khalidi ko kuma baya so ku zamanto cikin masu zama na dindindin har abada da haka ku so da bishiyar ba za a da ku ba shi yasa malamai suka ce to duk rudin da ake wa dan adam da abin da yafi karfin sa da shi ake roƙa shi ai duka wannan taron mala'ikun da mala'ika jibril tun daga kan mala'ika jibril har mala'ika na ƙarshen daraja ai su din aka ce ku faɗi ku yi sujada ga annabi adam ku gaida shi duka suka faɗi suka gaida annabi adam alaihi salam to kuma menene sha'awar ka zaman su tunda su din aka sa su yi maka sujada amma sai aka ce an hana ku cin wannan bishiyar ne dan kar ku zaman to mala'iku to ai da mutan matsayin su ya wuce nawa ya wuce na mala'iku tunda an sa mala'iku duka sun gaida su dan da an ce ku kawo jerayen sunaye sun kasa jerayen sunaye Allah ya ce to kuma yi sujada baki ɗayan su dukkanin mala'iku in dai akwai mala'ika a lokacin za ya gaisuwa ga annabi adam alaihi salam da umarnin Allah ba to kaga kenan sama yake da mala'iku sai aka ce dalilin da yasa aka ce kar ku ci dan kar ku zama to mala'ika ne kaga kenan abin da ka fi karfi shi ake dawo da kai kasa a yaudare kuma galibin sabo haka ake yin irin waɗannan sababbuka aw takuna min al-khalidin ko kuma Allah baya so ku zama to cikin madawwama to da yaushe ne Allah ya ce zai fidda annabi Adam daga gidan aljanna babu nan da aka masa alƙawarin fitna wata in alƙawarin fitar yana da yake da wani bihar da bai ci ba da har yanzu muna nan a tsakar a cikin aljanna sai da ya ci me aka ce to to sauka daga nan ne kuma wahala ta fara to sai malamai suka ce annabi Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana ishara wannan macijiyar da ta ba wa shaidan dama ya shiga cikin gidan aljanna ya yi wasi-wasi ga annabi adam to daga nan gaba ta kulla tsakanin dan adam da aljanna ko tsakanin dan adam da maciji sannan duk lokacin da maciji ko shaidan yake so ya yi barna to galibi yakan shiga jikin macijin dan ya yi barna da su to kuma shaidanin da ya shiga cikin maciji to ba za ka gane ba wannan macijin ɗabi'ar maciji ta yau da kullum yake da akwai ko ɗabi'ar shaidanu yake da shi yasa a sunna ya tabbata a cikin hadisin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana idan mutum ya ga maciji kai tsaye kwafat ko da kaushi da duka wani lokacin idan macijan da suke zama a cikin gida ne ana yi musu kashe su bar gidan in sun ito a nan ne ake kashe su ko da shaidan na jikinsu ko da mugayen aljanu ne ko macijai to ba za su iya cutar da kai ba wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba zuwa kofar gidan shi yana zuwa kawai sai ta da matarsa ta fito a guje shi kuma zai shigo gida bai san bai koro ta ba kawai kishin matarsa ta fito babu hijabi wannan ne ya arzuta shi sai shiga gidan ya tada mai ya koro yana shiga sai tada ashe miciji ne ya kado ta daga gidan wannan kado wanda sai abin da ya kado matarsa babu hijabi wannan ne motsa cikin sai kashe micijin tare ashe mucijin miji da mata ne yana kashe shi ita kuma ɗaya tana faran shi da haka sai aka kasa ganewa tsakanin shi da mucijin wanne ne ya fara wasu ba za a gane ba a cikin dukkan su sun mutu to shi yasa saboda kar a yi irin waɗannan ragal da shi yasa ake cewa to a yi musu kashe kafin a kashe kuma babban hanyar zaman lafiyar shi ne kar ka ba su kofar da za su zauna a gidanka ya ake mutu ya samu kofa a cikin gidan mutum shine irin ramukan bululluka da muke bari yana daga cikin abin da yake jawo mace irin yan ƙananan shuke-shuke irin yan ƙananan abinci da ake zubarwa ajiyar kanzo wasu su kurufu sun mokara taron waɗansu banguna da basu da amfani wasu kwarankwacamai duka a nan ne waɗannan mugayen kwalukan suke zuwa su taru inda ka tangar ka za ta faɗi ta yi rugudu wannan bulan ka bar ta a gurin to za ku nama da ta zo ta shiga ita dinga zunsa ga 'ya'ya a ciki ta zama to abokiya a dawa wata rana an kada iska haiga haka kashe shi da sai ka kashe bakwai sai ka ji gidanka ne amma kana tsoraci wani lokacin da ka leko sai ka ga sawun mucici da haka a gidanka ne amma baka da kwanciyar hankali da ana kira a kirawo Mustapha ko a kira mana Isa daga Legadari ku cire ne mucici ko ku cire mucici a gidan gidanka ne amma ka tsorata sai Umar dan Khattab ya ce to ku tsoratar da su kafin ku tsoratar da ku ya za a yi shine duk da wani bulo ya rushe wasu ƙananan ramuka da suke gidan duk abu a tushe a gyara waɗansu kwarankwataman kwanuka da tsummokarai duk a kwashe su yana daga cikin abin da yake wahal da bahaushe in ya gama amfani da abu bai san ba ya gama idan yana da wata riga da yake amfani da ita tsufa ya ɗora ta akan gado sai yake kwanciya da ita in wata ta kare zo ba sai kare dora ta akan gado wani ka zuka ya zama babban riga guda shida ko bakwai akan gadon sa duk sun yi duhu sun yi da saboda iyaki hayaki ike da gobe ya bata su da haka ba za su bar ɗakin na ba sai suna zarni suna warin fitsari za a kai su bola a zubar da lokacin da ka sille riga ka tabbatar ka gama amfani da ita ka ba wanda zai amfani da ita lokacin da ka cire takalmi ka tabbatar ka gama amfani da shi ka ba wanda zai amfani da shi lokacin da ka canza katifa ka tabbatar ba ka sha'ar kwanciya a kanta ka ba wani kwanta to inda za ka cire waɗannan katifu da waɗannan riguna da tsaffin takalmanka da duk abin da ba ka da amfani to za ka gidanka ya maka wakaci ya maka fili sannan abubuwan da ake narkewa a ɗaki a irin kayayyakin mata mu sake dawa da ta kansu karatu ya biyo kansu duk abin da ba shi da amfani a cire a ɗaki wata idan za a kai ta sai a mata kushin ciya ta kai guda shida kamar da muka faɗa wajen sati sai da ɗakin cin ko ina ya cika da haka da wata tsaka ta shiga karkashin katifa ba yadda za a yi ta in ta shiga karkashin kujera ba yadda za a yi ta da an biyo ta kunama kar da ta shige ba yadda za a yi ta to amma idan da ɗakin yana da wasaci yana da sarari iya abin da muke da bukata shi yake ɗaki to da waɗannan ƙwarin duk ba su tsoratan da mu ba irin yana da take taruwa a ɗaki tautaye ki ta taruwa to inda za ka ke sawa ka yace ka goge ka share to totan yana zuwa zai gabai da gurin zama a ce tayar ɗinka ko da simintin ka luwai da kunama ta je wata da ɗakin ko ina ta babu gun da za ta koyi to ta san ba gurin ta bane za ta bango ta koma shi ne abin da kuma ɗan katsabi ke nufi da waɗannan asbihu alaikum manazilakum ku gyara wa kanku gidajenku wajibi ne ku gyara gidajenku in kana da wata katuwar mugudun yada ka tabbatar kowane ƙwaro kowace dabba za ta shigo to ya kamata irin 'yan rajanan da ake sayarwa a rufe irin fayin na tsalluwa ya kamata a yi saya a sa ko da wani mugun kwarato da waje da ya taho wani abin sai masa birki bai da kwakwata da shi gidansa ko in dare ya yi a sa wani dutse da wani kwano a danne makudin yar da haka ko maciji ya taho ko wani mugun dabba ko wani waye ba zai shigo ba haka shi ne amfanin afiliku alaikum masawiku ku gyara wa kanku gidajen ku wannan kuma kwarin ba guda ɗaya bane kwari masu cutar da mutane suna da yawa to kar a ba su kofar da za su taru hatta wani kwanan da muka faɗa a hudu ba wannan yan matan kaduna ku ko a ci da mu mai shagen nacin nan to inda za mu rage taron kwanuka da suke gidajen kicin da mata suke nazge kwanuka to inda za su rage wani lokacin da za a samu sauki iya ta'yan abin da ake da bukata su ake samu a cikin kicin za a ga wallahi kishin kuɗin zai yi yawa tsaftar mahallin za ta yi yawa mahuyar kwali za ta ragu wani lokacin kuma hatta kwalayen da ake zuba kwanuka in sun cire ba sa ajiya ba sa zubarwa sai a sake mai da wasu a sake jerin su daban su ta tara kura kwari su ta shiga in maciji ne in yawan shiga wani kwalin hei hei kar a cikin a san gana idan ba a taɓa wannan kwali to ya kamata ya zama to mu ma muna rayuwa irin ta turawa ta fi samun tsafta da yau dutsen gugarsa idan waya ta cire ya tabbatar bai da amfani da shi sai a zuwa da shi sai a jefar a kofar gida su kuma masu bin bolar turawa irin namu su kuma su tattaro irin wani yadda yi kwantena ɗaya a kawo afirka dai ka da ana cewa ai tuwar na samu mai kwari waya ce kawai waya ce ta tsinki in bankarsa sai ya ji ta ci giris ta yi tauri bata motsawa sai ya kawo kofar gida sai ya yadda sai ya zo sabuwa da za ta biya mai bukata shi kuma dan bola bola sai ya tattaro ta sai a kawo ta afirka su su hutar da kansu hatta wannan ajiyar a garin su ba sa dan bolas in motar ka ta mutu ka daina amfani da ita ne bakon ka ajiye ake tajar ka kudin fakin ya turo mana ita afirka ya ce wannan baturan da ya hauka ne tsafta ne kilomita kaza ta saboda ya gama amfani da ita amma mu matsala yanzu idan motar mutum ta mutu in ya goba kan titi ya aji wallahi la aikwal ta tukuna za ka tafi daga gudu tana nan rana ta kodar da ita tayar ta sashi yara su hau a zuba mata bakin mai sannan a hankali yara su goge bakin man a cikin su tsinka wa yaran su garza yadda zai daidai daga ƙarshe dole a sai da wa yan bola to idan ka gama amfani da maimakon ka ajiye ta sun ya ciki tun farko ka yi gwanjan ta man sai da kai ka huta mutanen gari su huta wani ya ka ta kofar gidan sai samu wasu su furutu ya aji sai ga wani barawo in yi zo a nan suke ajiye makamansu za su yi fahi a unguwar ku yanzu su buɗe motar su ajiye su tafi ba wanda ya san me yake gudu ran da za su shigo ofirahin sai su shigo kanan alin ɗaya biyu uku makamansu suna unguwa a nan za su ɗauka to yadda mugu yake ajiya a tsamokaran ku haka nan macije suke da makwanci a cikin gidaddajin ku da haka kuma ɗan kasabi sai yake cewa wajibi ne mutane su gyara gidaddajin su in ba su gyara ba to waɗannan macijan za su mai da gidajensu mahallansu duk mutumin da maciji ya karbi gidansa sai dai ya tashi ina ji daga cikin wannan kamfanin kan an ce akwai wanda maciji ta samu ta ta haihuwa a ciki ko da aka kira wani mai fidda maciji ya ce to sai dai a yi ta ba ta hakuri a yi ta lallafin ta saboda ta aihu ta mai da gurin makwanci saboda ne an daɗe ba a aiki da shi ba a sai da wanda za su yi aikin da shi ba to tunda kun yi tangame man abu kun ajiye sai maciji ya shiga ciki shikenan babu abin da zai dame shi to ka'idar shi ne duk abin da ba ka amfani da shi muke daurewa muke fiddawa wani idan ya tunga tara maka tsaffin banguna na hinkafa ya ce maka wannan tun da shekara biyar akwai to me birgiya wani dinga tara robobin manja da robar man shafawa da gwangwanin rob da gwangwanin madara wani ma bahu na gwangwanin madara me za a da shi idan ka gama ka gama amfani da shi ka fiddo shi ka aji masu bola bola ka tattara ka kai wanda za su markaɗa a sake recycle ɗinka a jiyo da shi mahallin na ku sai ka zama lafiya kan amma komai ana so komai ana so komai ana so kuma da karshe a rasa yadda za a yi da shi ya sa wani yake cewa illar mu 'yan afirka har mahaukatan musamman laka gare su mahaukaci ya haukaci amma in ya gona tsin mahe yana so ya daure in ya gona tsin mahe ya kara in ya gona tsin mahe ya kara saboda ga higa da rana yana tafiya da hawan kaya na gumi shi ma na sani in ya in ya sami inuwa ya ajiye ya huta yana haki yana gadin kasa shi ma abin da ya mallaka ne to ya kamata irin wannan jin na mallaka ya kamata muke cire shi daga rawa muke amfani da iyaka abin da za mu iya muke kuma amfani da abubuwan da za mu sarrafa ne da za mu damar mallakar wuraren eh hatta yan mata da suke kan wahala akan musu kayan kitu da kayan fado da kayan daki inda za mu takaita mu ke sa yan abubuwa na wajibi wallahi hutawa za mu zannuwan gado kaga wajen set goma sha biyu wata a ce manya-manyan barguna daga hekara he hekara amma yaga wajen kala hudu ko kala biyar sun me sa a shi ake na bukata kawai zanen gadon nan kwaya biyu sun isa in wannan yayi da ta a shimfiɗa wannan in wannan yayi da ta a shimfiɗa wannan barkon nan a samu guda ɗaya maganin sanyi shi kenan ya wadatar in ya tsufa a ba da shi a siyo wani sai ga ɗakin an yi lafiya kada wani sirrin aka sa tun daga wannan bangon har wannan bangon ya ciki ba za ku ƙara ganin abin da yake bayan bangon ba sai lokacin da aka zira ta in an sake ta Allah wani ganin to ba a canja masa guri dan Dubai ne saboda haka da ka kama haidan kai fata fata shi zaka canja masa guri dole haka zai zauna da haka kowane mugun kwaro ne yazo ya shiga bayan ka kawai ya shiga kenan to amma jin me da wannan muna da mallaka ne da tsummo kare da yawa dole sai an yi katon gurin da za ta tsara tsummo kare shine bukatar da da haka inda muna takaita bukatun mu wallahi rayuwar ba za ta yi sauki har yau imani na shine muna shan wahala ne ba dan abin da ya zama to wajibi a kanmu bane muna shan wahala ne saboda abubuwan da muke son mu yi alfahari da su ko mai kankantar albashin mu inda muna abin da ya zamanto wajibi ne kadai a kanmu da wallahi ba irin wannan wahala muke sha ba eh wanda yake daukan dubu goma sha takwas yana da mace ɗaya da ƴaƴa biyu to ya dawo iya kadai abin da yake da bukata in zai sai wada waya ya sai ta ɗari biyar ko ta ɗari bakwai ta ƴan gurin ƴan jagwal shikenan ta isa ya kan matsayin sa kenan daga wani kada kara kanka komai in zai sai shinkafa ya hakura ya sai yar kura a daina guje-guje da yan kwastam da waye duk ta ishe shi in zai sai dawa ya sai wanda ake nomawa a garin su har yanzu ba dubu biyar da ɗari biyar ta ishe shi ya je inda gonarsa da kuka ya ciro in babu ya siyo da kansa duk da ta ishe shi in zai sai takalmi ya duba ƙato mai nauyi wanda za a daɗe ana yin ta alfashi shi da iyaka bukatar sa ko irin na kayan nan da ake yi kaga mota ta shekara tana murzawa ba ta kashe ba ba duku ya yanka ya mata kalmi da shi ai to ai abin da kake da bukata da takalmi ya kare ma rana ko to inda za mu dawo kowa ya yi rayuwa wanda duk na sako iyakar karshen abin da za a samu ne wanda duk nake faɗa inda za mu dawo kowa ya rayuwa daidai da abin da yake da bukata daidai da abin da ya zama ko mashi dole wala za mu ga kuncin rayuwar da muke faɗa da ba irin wannan bane ba galibin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wanda suke da kaya sai goma babu wanda yake da galibin yawancin su kayan su bai wuce sai biyu sai malaman tarbiyya abin da suka ce shine wajibi ne ka wa ɗanka ya kaya sai biyu ɗaya sai ɗin wanda zai ke sawa lokacin zafi ɗaya sai ɗin wanda zai ke sawa lokacin sanyi shi ne abin da ya zama to wajibi a kanka to amma inda za mai bai da rayuwa mai zama to wajibi ne sai biyu ɗaya a ce jins ne da rigar sanyi katuwa in sanyi ya zo a sa ɗaya a ce kuma wata shadda ce ko wani yadi ne siwa ɗin ko ɗan bije mai kwari lokacin zafi to inda a ce irin waɗannan muke jida da sauki dan atamfofin nan akwai masu sauki na dubu uku ko nicem ɗin nan ko wax ko inda za mu dawo muke sayan su za mu tada dura mai sauki ce to amma mutum da albashin dubu talatin matarsa tana da buƙatar a tamfa england ko holland kajifa ingila da holland a turan ma fa manya ne dubu ashirin da biyar dubu talatin haka za a siyo dole ka zai sai ya yi adashin zai siya kan ya biya mutane ƙarin matsaloli ne a kansu to wallahi abin da nake bukata da za mu sauko kasa za mu rage tsummokaran da suke cikin ɗakunan mu za mu rage tsummokaran da suke cikin gidajen mu in mun rage tsummokaran da suke gidajen mu za mu rage makwantar ƙwarurrukan da suke shiga gidan mu shine asalin abin da ya damu rage makwancin da ƙwarurruka za su zauna in an gama amfani da abu ka tabbatar matsayinka ya wuce shi ka cire ka ba wanda zai yi amfani da shi sai a zama lafiya ka yana daga cikin hanyar gyara muhalli idan ramukan gidan ka gulo ya yi rufu ya bubbushe ka daure wani lokacin ka sai bahun siminti a kirawo birkila ya yi faci faci a kokoge wannan kofofin ramukan inda tautau ke shiga ya aihu a toshe inda beraye suke shiga a tattoshe inda kunamu suke a toshe a gyara a share a tsaftace a fidda bola daga gida to za ka zama wa kan wurin tsafta in kuma babu inda za a zauna su kunto to wannan kwalin za ka gidan ba gurin zaman su bane shine abin da yake nufi a sifuhum haqiqu hadhihi al-jinnan ku tsoratar da waɗannan mujidan qabla an tusifakum kafin ku din su tsoratar da ku yake cewa wallahi ba za ku gane su waye musulman su ba ma'ana su waye suke akan ɗabi'a su ta kwarai su waye shedanu suka shiga su waɗanne ne mugaye ba za ku gane ba kuma duk wannan mugayen ƙwarurrukan ba ran da Allah ya ce da ku da su kuna zaman lafiya ba wanda ya ce akwai amana tsakaninka da kai da miki ba wanda ya ce akwai amana tsakaninka kai da kunama da ka koda za ka zubar musu abinci su ci ran da ya zo farautar abinci bai ci ba in ya ji haushi ya san kai da kake zubarwa ya zai sare ka ya tafi saboda ka bata masa rai in ka ajiyewa kunama abinci a gidanka take ci take buya ran da ka kuskura ka taka ta harbin ka za ta kuma ta koma ta kuyo gobe take jiran da kuka to ya kamata ya zama to babu aminci tsakanin mu da waɗannan kwarurruka ya magungunan kwarurruka da ake sawa su kashe a sa a kashe a gyara a share a tsaftace wannan shine zaman mu lafiya kalau Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu kiya alimin tsakar muhalli tana da kyau abinda yan gyaran community suke DCI DCE ko duk ƙarshen wata da lokacin Buhari an yi doka 1983 84 85 ko to dole ne duk asabar ba inda mota za ta zauna ko abin hawa duk fadin Najeriya sai tun daga karfe bakwai ko karfe shida na asuba har zuwa karfe goma kowa ya fito ya gyare kofar gidansa ya share gidansa a turo shara titi yan unguwar su haɗu su share titin a tattara yan aikin shara ko kuma su kwashe su sai su sa a bola su gyara a kone ta sai ya zama gari yana zaune lafiya an ajiye jirarruka in ka share ke ka zuba an kabo da leda a zuba a ciki a gyara kwalbatoci inda za mu da tunda za mu zauna lafiya kan in ka daina kwalbatin mu da biya wata ya kasar da tafi dubu a ciki ta sha ta jefa wannan ya sha ya jefa wannan ya sha ya jefa sauro yi ta ɗigo a ciki ya yi ta gala mana cizo da daddare to mu haɗa mu kwashe waɗannan ledojin mu ƙone su a fidda ƙasar a kai gona wasu su zuke ruwan su kai gonar su zuba duk zai mana amfani a taki to zai ga sauraye ma ba za su samu makwancin da za su aihu ba ballantana su cutar da mu in ka kalli gumal ta da ta fi gumal ta yanzu yawan ruwa amma sauro na da da ke na yanzu ba da duk unguwar da ka je in dai akwai famfo to yana zubar da ruwa awa ashirin da hudu baya kafewa to amma yanzu duk da gwamnati tana sa ruwa an sa bosta an yi komai zai wahala an ce a samu awa goma sha takwas ruwa yana zuba duk lokacin da ka buɗe famfo zai matuƙar wahala amma aka yi sauran ya ƙaru kazanta ce ta ƙaru akan wanda muke da akwai ta saboda amfani da leda ya ƙaru ita kwa da duk abin da ya zo jikin ta bulokin ne shi take ta tattara shi sauro aihu a ciki mugayen kwari su aihu to duk da za mu ke gyara bola akalla duk asabar ɗan ƙarshen wata ko duk asabar mu gyara mahallin mu mu gyara unguwar mu mu gyara kwalbatocin mu mu kone mu tsaftace sai ga hatta sauro da san mana sauki yan wata ko unguwa da ya haƙuri mana su tattara kuɗi naira dubu ɗaya su sai maganin sauro iyaka unguwarsu kawai a samu mutum ɗaya kawai ya goya wannan sufar ya ɗin kawai su fesa iyaka unguwar su kaɗai dan kowace unguwa idan sun yi a rana ɗaya wallahi za ka tadda a wannan sati insha Allah sai an samu wannan sassaucin sauro ɗin mun share mun tsaftace mun kone mun feshe sauro wallahi sai mun ji hata yanayin sauron da muke ciki ya canja amma dai da ka juya tsaron ta ce ko ina sai ga sauro ya dame mu cikin gidajen mu kwari cikin gidajen mu dabbobi mugaye gonakan mu dabbobi mugaye sai ga cewa rayuwa ta inda ya kamata ya zama to muna da tsafta muna da gyara Allah ya sa mu dace babu nafaqati fil iyal ko fil bina'i babu da yake magana akan mutum ya kashe kuɗi wajen ginin gida idan mutum ya kashe kuɗi wajen ginin gida akwai lada ko almubazzaranci ne ko barna ce ko kuma yayi a banza yace haddathana abdullahi ibn musa an isra'il an abi ishaq an harithata ibn mudarrib an khabbab an karbo da khabbab ibn al-arad yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu rauni shi da ɗaya na sifan mutum shida da suka fara musulunta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bauta tun kafin zuwa musulunci har zuwa musulunci ya tada shi yana da wannan guntun na rauni na bauta uwar gidansa ta azabtar da shi matuƙa da gaske a dalilin ya karɓa addinin musulunci kuma dan kasa wata rana yake cewa ka sha wahala a musulunci an azabtar da kai inda buɗe bayan ka mu ga irin azabar da ka sha da ya yaye bayan sa Umar dan Khattab ya gani sai na rantse da Allah ban taba ganin bayan da ya sha mummunar azaba ba irin bayan ka ya ce wallahi tallahi wata rana an kunna wuta aka dora ne da gingine a cikinsa ma'ana gadon bayansa yana kan wannan wutan batun ta haɗa garwashi babu abin da ya kashe wannan wutar sai man da yake tsantsowa ta cikin shi abin da ya kashe wannan wuta sai ka san dole a yi mugun tabo a baya to irin wannan taɓa-taɓan da raunin da ya azami a bayan sa umar yake wallahi ban taɓa ganin baya da irin wannan ba sai akan bayan ka Ali bin Abi Talib ya jinjina mashi matuƙa da gaske lokacin da aka kashe shi ya ga wannan kabari na sai yake cewa ya musulunta yana matuƙar mai faɗayin addinin musulunci ya yi hijira bai wa Allah madaukakin sarki mutunci ba yana fatan Allah madaukakin sarki ya karɓe shi a matsayin shahidi mu ma muna fata Allah ubangiji ya kara mai daraja Allah ya kara mashi ɗaukaka Allah ya haɗa mu da shi da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da mafiki suna ji kala to shi kafa yake cewa innan rajula yake cewa tabbas mutum la yujaru fi kulli shay'in ana bashi lada akan komai dukkanin abin da dan adam yayi na halal ana bashi lada akan shi a ta loma ta abinci da zaka kawo matarka ta dauka ta ci ko da kanka ka dauka ka sa mata a baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai lada a hatta luqumata taj'aluha fi imra'ati hatta loma da zaka sa a bakin matarka sai Allah madaukakin sarki ya baka lada eh ka dauke ta da kowace fuska ko ka dauki lomar da kanka ka sa ko ka kawo ta sarrafa ta dauka ta ci ai lomar ta a bakin ta Allah madaukakin sarki zai baka lada to wannan sahabi ma sai yake cewa dukkanin abin da dan adam yayi ana ba shi lada in ka dinka riga akwai lada in ka sai hula akwai lada in ka sai takalmi akwai lada ko in kai sadaka akwai lada in kai kyauta akwai lada in ka sai littafi akwai lada duk abin da dan adam zai yi akwai lada illal bina in ban da gini gini ne kadai ba a ba mutum lada da haka in ka kera gidan da ya na kowa a unguwar akwai lada ba wani lada da za a baka haka khabbab ibn al-arab ba ka da ladan komai amma malamai suka ce magana tasa mahamulatun alama zada alalwaji ko alallazi za a ɗauke ta ne idan mutum ya wuce abin da ya zama mai na lafi ka gina gida don ka karewa kanka zafi ka karewa kanka rana ka karewa kanka sanyi ka biya wa kanka bukata ka sirka kai da iyalinka wannan abin da za ka yi akwai lada a cikin shi saboda suturka kanka ne da suturka iyalinka amma abin da ya karu a kan haka kayi gida matar da za ka aura sai a yi mata ɗakuna guda uku kowane ɗaki ka zuba masa gado da sauran kayan lefe kamar yadda ake a gidajen masu kuɗi yau su kwana a wannan ɗakin gobe ku koma a wannan ɗakin jibi ku koma a wannan ɗakin wannan almubazzaranci ne babu lada a ciki iyaka abin da ya zamanto wajibi shi kuka yi wannan akwai lada a kan shi Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu tadda idan muka zo karatu sati na gaba za a siffata mana yadda ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga kofar gida zuwa kofar ɗakin wai ma mita nawa ne in ka shiga ɗakin mita nawa za ka samu tsawon nawa ne mitar ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za mu tadda a karatu na gaba insha Allah gaskiya ba samu damar duba karatun da zamu yi a yau ba dan guntun abin da na duba na wancan safe shi muke amfani da shi da haka abin da muka faɗa iyaka nan Allah madaukakin sarki amfani mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mai aiki da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين kafin mu karanta tambaya ko yan uwa da ake da bukatar a sa cikin addu'a Allah ya jarrabe su da rashin lafiya Allah ya ba su sauki ya sa ta zamanto kafara na farko akwai malam Abdulrashid wanda muke ta faru da ta dace da shi wajen hada kayan sauti da ɗawainiyar rikodin na karatu da dorawa a majalisi da wane ne yana kwance yanzu ne mai ake gyara ko da zabi ne ko ciwon ciki ne ko dai launa da ake da su ne yau da kullum da mu yawa su suka suna cewa Allah ya bashi sauki Allah ya sa ta zama to mashi kafara Allah kuma ya sa abin da yake yi na rashin lafiya ya zama to lada ne a kan mizanin shi Allah bashi juriya da hakuri na biyu akwai sarki shanu za mu ga kusan karatuttuka da muka yi da yawa shi ma ba ma tare da shi ya tafi misra shi ma dai dan duba ko likita duba shi wata gina ce an ce ko an mashi aiki ne to dai ana buƙatar a sashi cikin addu'a ne shi ma Allah ya bashi sauki Allah ya saka zaman to kafara ne su dukkan su ladan da ake ba masu jinya Allah madaukakin sarki ya ba su wannan lada na masu jinya din sauran yan uwa da muka faɗa ba da suke fama da rashin lafiya ubangiji Allah ba su lafiya Allah ya saka zaman to kafara a gare mu baki ɗayan mu wanda suka rasu yan uwa na kusa da yan uwa na nesa da iyaye da kakanni da yayu da kanne muna ta addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah ya ji ɗan tsoro da muke raye Allah ya ba mu ikon cikawa da imani. Wani ce assalamu alaikum malam Allah ya tsara daraja da azaba amin. Yana da tambaya malam wallahi na kasance zuciyata na son sabo. Ok zuciyata tana son sabo sai ka ji na kamo sunan Allah ina son sabo sai ka ji na kama sunan Allah ina zagi to malam a matsayina ina matsayina yake a nan in ta kuma ɗan wuta ne Assalamu alaikum. Allah ce maki mana amin ina da yar uwata ta yi fulanin lokacin tana da aure to bayan sun rabu da mijin sai jinin sai jini ya fi zuwa mata yanzu haka wajen wata shida zuwa takwas Eh tana nan tana jira har sai jini ya zo ta yi guda uku sannan iddarta za ta kare mata da yawa suna da problem akan matsayin idda da lissafin kaza da waye duk matsalolin jini yana ba mata da yawa wahala babban abin da yake ba su problem kullum sun dogara akan maza kai da baka jinin haila su suke ta haddace matsalolin ka kullum su tambayo waka ka ce ga an kai da baka jinin biki kullum kai suke zo ka haddace suna doko maka an ka ce ga an su da suke planning ba ruwansu da matsalolin fulani kawai su lokacin da matsalar sai su lokacin su ga Allah duk kai ta jawabi kai ta dafta ba ruwansu ka'idar shine idan mace ta kai lokacin da za ta fara jini ba ta kai lokacin da jini zai ɗauke mata ba wajibi ne sai ta yi jini uku a matsayin idda kafin ta halatta ga mijin da yake bayan ta idan mace ta yi fulanin jininta ya ɗauki sai mijinta ya sake ta wajibi ne idan ta ba za ta kare ba sai wannan fulanin din ya kare jini ya dawo mata ta yi jini uku sannan idan ta kare wasu sai su lissafa kawai iyaka wata uku in sai wata uku sai idan su ta kare har abada ba ta fara ba da haka wata ta yi fulanin bayan sati ɗaya ko sati biyu mijin ya kaɗo ta sai kuma wata ƙil maganin zai rike jinin sai bayan wata uku ko bayan wata shida da ta zo gidansu ta yi wata uku ta ta babanta ta kare yadda ga samari da zaura sun fara layi a kofar gidansu in ba a yi sa'a ba mai farar kafa ce ake faɗa ko bakar kafa a ɗaura auren da wuri ta koma gidan miji ko wani gidan na daban alhali tana matar wani miji za ta je gidan wani mijin alhali tana matsayin matar wani kuma su kwanta su yi aure ana kallon ɗan na aure ne amma a gabagwalan aure wannan ɗan ya fito wata suna cikin aya wanda ba sa jin magana marasa jin tarbiyya saboda iyayen su ba su san lissafin aure ba ba su san lissafin sarki ba da haka idan an sake ki kina so ki yi idda ki tsare yadda kika sha magani jinin ya zo miki akwai magungunan da ake sha har sake jawo da al'ada sai ki sha maganin da zai jawo miki da al'ada idan al'ada ta dawo kika yi wata daya jini daya jini biyu jini uku kika yi tsarki shikenan sai ki bada dama zawara su zo a tattauna in Allah ya kaddara mu ya aure ki ya aure ki akwai matar da idan tana shayarwa ba ta jini ko da ba ta yi planning ba da haka za ta shekara biyu tana shayar da nono jini bai zo mata ba ka'idar idan mijinta ya sake ta ba wata uku za ta yi ba ita ma ta zama to ta gama idda za ta yi wata ashirin da hudu ne in tana so ta jaya da mijinta ta tayar da yanta sai ta yi awa ashirin a wata ashirin da hudu dan ya gama shan nono ta yaye jini ya zo ta yi guda uku sannan ta tsarkaka sannan take da dama da za ta yi aure idan ba ta so ta dade shi yasa Allah ya ba ta dama وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولد وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا أن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضئوا أولادكم فلا جناح عليكم idan mace ta kalla in ta zo ta zauna da ɗanta wata ashirin ko wata ashirin da hudu ko sha shida ko sha takwas ta ji za ta takura mutunta zai ƙara aure ita tana nan tana ba wa ɗano yana zukewa sai ta ce kaga ni ma auren so nake nayi wannan ɗan naka ne je kaka nemo min shayarwa ta shayar da shi ni ba zan yi ba me dalili ta ce so nake na ƙare idda da wurin aure namiji kaga idan baya so ta a ƙare a aure wani da me dalili ba ta da problem idan bai da problem to ya ɗauki ɗan ya kaiwa wata ta shayar da shi wata biyu ne wata uku ne wata hudu lokacin da aka cire dan ya tafi wajen yayi ai ta gama shayarwa kenan ko zai ba da damar jinin ta ya dawo da wuri lokacin da jinin ta ya dawo ta yi jini daya biyu uku shikenan ta fita daga idan shi babu laifin za ta iya karɓo yaron ta kuma sai ta sake wanke nunan ta abin da mata suke yi sai ta ci gaba da batan ta nono dama sai ta cire wannan tsakanin ne don ta samu damar da za ta yi jini ya zama to tana da damar da za ta yi aure in ba ta wannan ba dole ne sai ta gama shayarwa jini ya zo mata sannan ta aure ko kuma idan tana cikin shayarwa babu laifi ta tsokalo abin da jini zai fara zuba mata ko da tana shayarwa in ta tsokalo abin da jini zai fara zuwa mata in dai jini ɗaya jini biyu jini uku babu laifi kuma ana da buƙatar ta shayarwa kuma da ta to na san dai abin da ka haddace ba na jini sai na shayar da nono amma zan tsokalo al'ada ta dan na yi aure da wuri da haka zan je in shawarci likita ya bani magani in sha jini ya sauko da haka kar ba kake tsammani saura wata ashirin da hudu in na yi ashirin da ɗaya ka dawo da ni zan je in tsokalo ta nan da wata hudu ko wata uku zan kare kaga idan na hirin da ita zai san me zai yi ta dai fata hakkinsa babu laifi a tsarin zamantakewa a tattauna tsakanin mijin da ya aka rabu da wanda yake raye mace ta sama wa kanta abin da yake na maslaha kuma babu laifi su riƙa yin tambayoyi ko wanda ta zo ta zauna wata shida wata takwas ya kamata tun farko ta tambaya ina mafitarta insha Allah ta rubuta a wajen shari'a Allah ya samu dace assalamu alaikum wa alaikum wa alaikum assalam Allah ya tsara wa malam imani Allah ya tsara mana baki da tambaya malam menene halaccin yin magani da hayaki misali a ba ta magani a ce ma a yi hayaki a jikinta da wannan maganin shi ya halatta wallahu alam ba san abin da ya haramta magani da hayaki ba matsawar ba hayakin shekaru ba ne ko hayakin aljanu akwai magungunan da abin da ake da bukata su tada gumi da zafi a jikinka wata ilmi sa ka wasu cututtuka ko wani ciwon ya fito in dai wannan ne dalilin wallahu alam ba san abin da ya haramta shi ba wallahu ta'ala alam harkar magunguna da waye musulunci bai magana sosai a kan su ba an baro al'ada ne da urfi su gano abin da yake da amfani a cikin itatuwan su ke amfani da shi su magance cututtukan duk wannan ciyawi da muke gani da wannan bishiyoyin da suke kewaye da mu su ne maganin cututtukan da muke fama da su duka wannan bishiyoyin da kake gani in wani ciwo ne a nan garin to itatuwan da suke nan garin akwai maganin su matsalar ba ma bincike ne ba ma sa ido a kansu a ta cizon wannan kunama da cizon macijin da waya a cikin ciyayin da muke amfani da su da bishiyoyin wata kira ko da in ka cira ka goga za ka ga dafin ya sauka a take ko in ka goga ta macijin ba zai iya cizon ka ba saboda tana cikin ka kowa zai yana cikin ka matsalar kawai ba ma bincike ne ba ma nazari ba ma fa'ida wani lokacin da kake kallon masu turawa suna kurawa wata dabbar idanu ana la'akari da ita mai take ci ya take kwai ya take kwanciya ya take rasuwa ya take kaza wannan abin yana da tasiri a wajen magance dafinta da nakaltar rayuwarta da amfani da ita a cikin dan adam menene za a yi amfani da shi ya cutar da kai ko ba zai cutar da kai ba tana da dafi ko ba ta da dafi dan nazari ne mu ba ma yi gaskiya domin ka zo ka ce kana nazari akan kyankyaso sai mutane su kalle kama hukaci ko to amma ba ma ke kai nazari a kan kyankyaso watakila akwai abin da zai amfanar da mu a cikin mahallinmu watakila akwai abin da zai cutar da mu to inda za a tsaya a yi nazari sai ka san yana da tasiri ya za a yi mutum mai nazari a kan kiyashi da sauro mai nazari a kan sirinasa mai zarafi a nazari a kan tururuwa duk ban bai da duka wannan kwarin da ciyayi da wannan suke gewe da mu duka Allah ya ajiye da mutum hikima ne idan muka gane amfani su wani lokacin za mu samu hikima cikin zamantakewa da su don haka dai a ciyayi da ganyaye akwai magungunan ciwukan mazaunin an mun yi amfani da su galibi abubuwan da ake curowa a ce tifin na bawi ba tifin na bawi bane gaskiya malamai suka ce abin da ya fi dacewa shi da a kira shi da tifin sini ko kuma tifin tabi'i magani na ɗabi'a itatuwa da ganyayyaki da Allah ya fitar natural medicine da haka aka kira shi da ya fi dacewa amma a kira shi ɗabbin na bau ko kuma a kira shi maganin china shi ne suka ma saboda duk wani magani a ce maka ɗabbin na bai kasar da kuma daga china an kawo shi domin haɗa manzon Allah da china bai taɓa zuwa china ba to aka yi ɗan china suka fi kowa na ƙarshen magani su suka fi mu nazari akan ganyayyakin da suke fitowa a kasanninsu kuma galibi maganin ya fi tasiri a gurin su in ka gane kai sai ka sha hikima aiki saboda ɗabi'a da yanayin ba iri ɗaya ba ne mu namu magungunan yana cikin inda muke rayuwa su da irin cututtuka mu muke ɗauke da su wannan su tsamiya su kuka su ganci su darbejiya ɗin wannan su yaɗiya su zo gani su rama su tafasa mu a nan magungunan mu suke su ya kamata mu yi nazari mu gano abubuwan da yake amfani da cikin insha Allah a magungunan ciwon cikin mu wanda muka gano hayaki ne a turaren jiki kumi ya fito magani ne wanda a gano a jika a sha magani ne wanda aka gano gari ne a faɗa a abinci in dai yana tasiri ba su da lafiya magani ne Allah maka da sarki ya babu da subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin